kuma azuminsa ya yi ba kama baki zai yi ba yana daga cikin abin da yake na bid'a abin da ya shafi azumi shine yin zikiri bayan kowace sallama guda biyu a sallar tarawihi yana daga cikin abin da malam ya tsawaita bayani akan kasancewarsa bid'a satin da ya gabata shine at-tashir at-tashir shine dukkan wani salo da dukkan wata dabara da za a sanar da mutane lokacin sahur yayi ba kiran sallah ba to wannan yana daga cikin abin da baya daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aikata ko sahabbansa masu girma a tashi a yi sahur ko lokaci ya yi da makamantan haka mala ya ce wannan yana daga cikin bidiyoyin da mutane suka kirkire su a cikin azumi ya kawo abubuwa daban-daban wanda kowace nahiya ko kowane gari akwai irin nau'in ainihin wato bid'ar da suke yi a lokacin azumi domin tayar da mutane su yi ainihin wato sahur akwai masu ainihin wasu wato busa kaho akwai masu buga ganga akwai masu ainihin wato buga piano ko mai kama da haka da sauran abubuwa duk da muka karanta akwai masu zuwa gida-gida su dinga kwankwasa gida suna tasar mutanen gidan cewa a tashi a yi sahur wannan yana daga cikin abin da muka karanta satin da ya gabata قال المؤلف رحمه الله تعالى شو عثمان دان فوديو رحمه الله sai kawo maganar ainihin wato ibn al-hajj sai ce tambihun fadakarwa wal yahdhar wal yahdhar sai ce ya kiyayi ya guji an yaktarra ya guji ruɗuwa au ya mila ko karkata ila shay'in zuwa ga wani abu min albida'i na bid'o'i ma'ana musulmi mai azumi to ya iyakar taka tsantsan ya kauce ya kuma karkace wa karkata zuwa ga wani abu daga cikin bid'o'i bi sababi ma madad lahu min al-awa'id sabida irin abin da ya wuce na al'adu da ake yi a yankinsu ko a garinsu wata rabba alaiha kuma ya girma ya taso a kai ma'ana musulmi ya kaucewa ruduwa da dukkan abin da ake yi na al'adu a cikin wannan wata na ramadan da kuma irin abin da ya taso ya ga ana yi a garinsu fa inna zalika summun qatilun wa qalla an yaslamu yaslamu min afatiha ibn al-hajji yake cewa fa inna zalika domin ruɗuwa da bid'a ko karkata zuwa ga wani abu na bid'o'i wato summun qatilu wato wani dafi ne wata guba ce mai kisa wa qalla an yaslamu min afatiha zai yi matukar wahala ya kubuta daga illolin wannan dafin in dai mutum yana aikata irin wannan bid'o'in to ya sani wani dafi ne wanda yake mai kisa wanda zai yi matukar wahala ya iya kubcewa daga illolin wannan guba ɗin ko wannan dafi ɗin da haka shi sa malam sai ya ce lallai mutum ya yi taka tsantsan ya kada ya rudu kada kuma ya karkata zuwa ga wani abu na bid'o'i da ya taso ya tara ana yi a yankinsu ko a garinsu a cikin wannan ibada ta azumi wa qad ra'aytu ba'd al-maghariba yace hakika naga wani daga cikin mutanen maghrib وكان من البلد الذي يسحرون فيه shi wannan bawan Allah yana daga cikin wato wanda a garinsu suna daga cikin wanda suke yin bid'an nan na tashir wato tasar mutane yin sahur ko sanar da mutane sahur bin nafiri wal abwaq ta hanyar kaɗe-kaɗe da bushe-bushe lamma an sami al musahirina fi hadhihi al bilad wato shi wannan mutum yana daga cikin mutanen ainihin wato magarib to shi kuma ka san a can magarib mun karanta satin da ya wuce irin bidiyoyinsu na sanar da mutane lokacin sahur yayi shine akwai kaɗe-kaɗe akwai bushe-bushe to da ya zo wannan wa'annan garuruwan su kuma ya baro can yankin su ya zo wannan garuruwan su kuma sai ya same su suna yin ainihin wato irin tasu bid'ar ta hanyar ya kuluna suna cewa ta saharu wa kulu wa sharabu ku yi tashi ku yi sahur ku ci ku sha ƙala sai ya ce ma hadhil bid'atu wannan wace irin bid'a ce ita kuma ya manta shi a can yankin su ba bid'ar ga irin wanda ake yi amma da yazo ya ga ga wata irin sabon samfuri na bid'a wanda a yankin su ba ita ake ba sai ya ce ma hadhil bid'atu wannan kuma wace irin bid'a ce wa ankaraha yayi inkari yace shi san bai yarda da irin wannan bid'a ba listi inasihi bima tarabba alaihi sabida ya riga ya samu natsuwa da shi abin da ya taso a kai ya ɗauka wancan ɗin wanda ake yi a yankin su na kaɗe-kaɗe da bushe-bushe shi addini ne ya ɗauka wannan shi karɓaɓɓe ne a shari'a da ya zo nan ya ji ana ta saharo wa kulu wa sharabu ku yi sahur ku tashi ku ci ku sha sai ce kai wannan bid'a ce wannan ko shakka babu wannan bid'a ce maimakon nan ma ya ji an cashe ana yin kiɗa ana yin bushe-bushe kawai sai ya ji ana ta saharu wa kulu wa sharabu ya ce ma hadihil bid'a wannan wata irin bid'a ce kuma ya yi inkarinta sosai saboda shi ya saba da irin waccan wadda ake yi a garinsu a kanta ya taso wa ma tarabba alaihi huwa aktharu shana'atan alhalin waccan bid'a da ya taso a kanta ita tafi muni wa qubuhan ita tafi rashin kyau sama da wannan wanda ya zo ya tara ana yi ko da yake duk bid'a ba wanda za a ce tana da kyau amma dai in an kalli girman abin da ake yi a can yankin su to kana iya cewa wannan bid'ar ta fi rashin muni sama da waccan wa aqrabu ila al-man'i mimma ankarahu huna kuma ta fi kusa zuwa ga hani ita tasun ta can mimma ankarahu sama da wanda yake inkarin ta huna a wannan garin shi yasa kamar yadda muka karanta satin da ya wuce ita bid'a ba ta da wani mizani ba ta da wani sikelin awo to tunda ba dama ba shari'a ba ce shari'a ita ce mai mizanin awo a ce ka yi kaza lokaci kaza sau kaza ga hadisai ga ayoyi ita kuma bid'a tunda ba maganar aya ba maganar hadisi magana ce ta kawai sha'awa da kuma abin da ya kwanta wa mutum a rai da soye-soyen zuciya to shi yasa in ka kirkiro abin da zuciyarka take so to kuma ka hana wani shi ma ya kirkiro abin da zuciyarsa take so tunda duk abin sa rai ne don haka a can garin ga abin da ake ka zo nan kaga ana yi shikenan sai ka karbi irin wannan ko kuma ka ce to ashe dai abubuwan dai suna da faɗi kaga bai kamata kai inkarin wannan ba tunda kai ma waccan takan ba daidai bane kuma waccan din ta ma fi muni da da rashin kyau sama da wannan da ka zo ka tarar ana yi anan kuma waccan ita tafi kusa da a hana ita ta kamata a hana ba wannan da aka zo aka tarar ana yi kawai wannan ladan ne zai hura lasifika ya ce tasaharu wa kulu wa sharabu can ku ba wannan tasaharu wa kulu wa sharabu sai dai kawai ka ji ganga tana tashi wa qila inna tashira jaizun walau bil buqat wani kaulin kuma aka ce a inna tashira hakika a tashi mutane su sahur jaizun ya halatta walau bil buqat ko da da kayan kada kada ne da bushe bushe wa mimman ajaza zalika daga cikin malaman da suka ce ya halatta ibnu abdussalam akwai izzuddin ibnu abdussalam ya ce bukatar maji haji sallah bukatar da ake da ita shine mutane kada su gafala kada su makara su tashi su sahur da aka da cewa aka yi su tashi su sahur a a wani kida aka yi wani busa aka yi wani kaho aka hura dan mutane da sun ji su san lokacin sallah yayi izzuddin ibnu abdussalam ya ce babu komai wa ibn arafa da kuma ibn arafa wal gabrini da kuma malam gabrini abul qasim wanda ake kira ahmad bin ahmad bin ahmad wani babban faqihi ne a tunus tunis ya rasu a shekara ta 732 wa ilaihi malal burzuli kuma akan wannan ra'ayin al-burzuli ya karkata yana ganin shi ma babu komai amma bayani ya riga ya gabata cewa yin abin da shari'a ta ce a yi a guri shine daidai ba wannan ra'ayin ba wafi sharhin manhajil muntakab ya zo cikin littafin sharhi na ainihin wato manhajil muntakab li ahmad bin abdurrahman al-manjuri ya ce wa nahawihi hadhihi al-masail allati fiha khilaf yace kamar irin wancan na at-tasir din nan to irin waɗannan matsalolin waɗanda a cikinsu akwai saɓani wasu sun ce a iya yi wasu sun ce ba za a iya yi ba bil jawaz wal karaha na halacci ko karhanci ma'ana irin wannan matsalolin da malamai suka yi saɓani wasu suka ce ya halatta wasu suka ce kuma makaruhi ne la yanbaghi an yuntasaba ar-rajul ko an yantasiba ar-rajul bi khilafi al-jama'a to baya kamata a danganta mai irin wannan wanda ya dauki wani ra'ayi a cikin waɗannan a danganta shi da saba wa jama'a ba za a ce ya saba wa ahlus sunnati wal jama'a ba fiha akan wannan mas'alar tunda dama akwai sabani akan ta wasu sun ce za a iya yi wasu sun ce kuma ba za a iya yi ba in ji malam ainihin wato abin nan ahmad bin abdurrahman al-manjuri qultu shehu usman dan fojo ya ce ya'ani bi zalika abinda malam yake nufi da haka khilafa li'tirab wato sabani irin na fito na fito ala sabili tashdid ta hanyar tsanantawa la ala sabilin nusihi a'a ba wai ta hanyar yin nasiha ba ma'ana idan aka ce an yi sabani akan wata mas'ala saboda babu wani nassi karara da ya yi magana a kanta mun taɓa karanta makamanciyar wannan magana a can baya idan aka ce ga wata matsala malamai sun yi saɓani saboda ba nassi a kai to idan kai kana da wasu dalilai da hujjoji da suka nuna cewa kai naka ra'ayin shi ya fi zama daidai to kar ka yi fito na fito ta hanyar faɗa da tsanantawa da kausasa magana ga wancan wanda shi kuma ya fahimci wani ra'ayin na wasu malamai Allahumma sai dai ta babun nasiha ka iya jawo hankalinsa ku tattauna ka ce to ra'ayin da yake kai kai kana ganin ba shi bane ra'ayin da ya fi zama mai kyau naka wanda kake kai ya fi kyau saboda dalili kaza da dalili kaza ka jawo hankalinsa ka ja kai masa nasiha da faɗakarwa wannan sai dai kai masa inkari ta irin wannan hanyar amma ba ta hanyar kausasa magana da kuma ainihin wato mai da raddi ta hanya mai tsanani ba لأن العلماء سبيد malamai متفقون على الحث على الخروج من الخلاف malamai gaba ɗaya sun yi ittifaki akan kwadaitar da mutane akan fita daga sabani kar duk abin da zai fitar da mutane daga sabani shi yafi kamata a bi ba abin da zai haifar wa mutane sabani ba to kaga wannan matsalar ta kiran sallah da tashir ba za ta zama ba lalle bane ta zama daidai da irin abin da malam shi Ahmad Al-Manjuri yake faɗa a nan domin mas'alar at-tashhir ai akwai abin da shari'a ta ce ai kiran sallah ta ce ai ko ta ce ai kiran sallah na farko ai kiran sallah na biyu kiran sallah na farko mutane su tashi su sahur kiran sallah na biyu a tashi ai sallah to kaga shi akwai nassi akan wannan da haka ba za ta zama matsalar da za a ce wani ya ce a to shi yana ganin a iya zuwa a yi kiɗa kawai ba sai an kiran sallah ba a yi kiɗa don mutane su tashi su sahur ko shakka babu wannan ra'ayi ne marjuhi ra'ayi ne wanda zai zama ba mai rinjaye ba a ce ga abin da shari'a ta ce ayi kuma wani ya ce a'a ayi abin da yasa shari'a ta ce ayi kiran sallah dan a sanar da mutane su tashi su sahur to dan kun bi wata hanya ba kiran sallah ba dan ku sanar da mutane su tashi su sahur ba ko babu wani laifi in ji Izzuddin ibn Abdussalam da Ibn Arafa da kuma Gabrini da kuma ainihin wato Burzuli amma zancen da yafi inganci shine tunda shari'a ta ajiye wani alami wanda shi ta ce a sanar da mutane lokacin sahur ya yi to ko shakka babu babu alheri sama da komawa kan abin da shari'a ta ce yi Allah ya sa kun fahimta domin ba a san mutane su dinga sabawa a addini wannan yayi nan wannan yayi nan asali shine a samu haduwar kai sai larura ce take sa a samu sabani in fahimta ta zamanto ta bambanta amma in aka samu hujja da dalilai sun nuna hujja da dalilai suna tare da wane to kamata ya mai kowa ya aje sabanin sai a rike hujja yace li annal ulama saboda malamai dai ga baki ɗaya muttafiquna kansu ya haɗu alal hafi akan kwadaitar da al'umman musulmi alal khuruji akan su zama masu kokarin ficewa min al khilafi daga sabani ba a san musulmi su zama masu sabani wa idza tabayyana laka hadha arabta anna sawaba tarku dhalika idan ka fahimci idan wannan bayani ya fito maka fili ya bayyana gare ka to za ka fahimci cewa ashe abin da ya fi zama daidai tarku zalika barin waɗannan abubuwa na kiɗe-kiɗe da bushe-bushe da a tashi a yi sahur da sauran abubuwan da aka karanta satin da ya gabata a koma kan abin da shari'a ta ce a yi idil azanul awwal wa thani qad ughniya anhu domin kiran sallah na farko da kiran sallah na biyu ya wadatar ba sai an yi waɗancan abubuwan ba kama marra fi kalami sahibin madkhal kamar yadda bayanin nan ya gabata a ainihin wato a zantuttukan ibn al-hajj da ya faɗa a cikin littafinsa madkhal kamar wannan ƙarashin bayani ne akan matsalar tashir wadda muka fara satin da ya wuce Allah ya sa an fahimci jona karatun na jona ina fata an gane kaga zancen da ya fi zama daidai shine ba wani abu da za a yi don sanar da mutane lokacin sahuri ya yi sai ne kiran sallah wa min zalika yana daga cikin bid'o'in da mutane suka kirkira a cikin azumin ramadan hafa'izu sana kiyaye abubuwan da za su faru a shekara za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza kiyaye waɗannan abubuwan da za a yi a shekara yaktubunaha sai su rubuce waɗannan abubuwan fi akhir jumu'atin a ƙarshen juma'a min ramadan ta ramadan misali za a yi sittatu shawwal za a yi azumin arfa za a yi azumin kaza za a yi kaza za a yi kaza to shi liman sai ya tattare wa'annan bayanan a hudubarsa ta ƙarshe cikin watan ramadan hudubar ƙarshe a cikin watan ramadan sai ya rubuce waɗannan abubuwan sai a yi wa mutane bayani mala ya ce shi ma bida ba wanda ya ce a tattare hafa'izu sana abinda za su faffaru a shekara a kiyaye su a tattaro su a rubuce su a yi wa mutane bayani a ƙarshen juma'a ta ramadan wa huwa bid'atun makaruha ma da yace wannan ita ma bid'a ce makaruhiya zaka ji wani abu ma duk ba mu san shi ba wata bid'ar tintini malamai sun murkushe ta babu ita sai dai kawai sababbin kyankyasa su kuma ai shedan ba zai kyale mutane ina fata an gane ana kashe wasu yana sake fito da sababbi fil a leda ya kyala mutane su bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam su riƙe annabinsu ya kai su aljanna wala ba zai bari shi kuma ya taɓe bayan ya yi wa Allah rantsuwa cewa shi ba zai shiga wuce shi kaɗai ba in ya bari duk malamai suka yi sa kullum za ga yanzu muna muna sauke wannan littafin in ka je wani guri za ka je kuma an sa shi ba a kosawa da yi wa mutane bayanin ga sunnar annabi ga bid'a saboda kullun so ake annabi ya samu mabiya kullun so ake a dinga furge mabiyan shedan wayanda suka bi tawagar shedan yan jam'iyyar su a dinga raba shi a dinga ainihin wato janye mutane ana mai da su jam'iyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan kuma aiki ne ja domin shi ma shedan din ba bacci yake ba aiki yake ba dare ba rana yana da innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum shi da yake wa mutane illa ma Allah ta'ala yace da shi da jama'arsa da rundunoninsa suna ganin ku ta inda ku ba ku ganin su duk inda ya san zai wa mutum lalata ya raba shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi wallahi manyan malamai ma sun yi gwagwarmaya da shi annaba sun yi fama da shi har Allah ta'ala ya ba su nasara to haka mu ma haka za mu tai kuma da izinin Allah Allah madaukakin sarki mu ma zai dora mu a kansa saboda haka abubuwa na bidiyo'in nan zaka dinga ganin wasu an gama da su saboda karatuttuka da malamai suke ta yi ko da yaushe to wannan karatuttukan ya sa wasu bidiyo'in an kashe su to amma kuma shedan ya sake kirkiro wasu sababbi yanzu wasu bidiyo'in da ake yi yanzu in aka taso dan yan shekara ɗari da mutuwa in suka zo sai suka kuma wace irin wannan kuma wani irin sabon addini ne mutane suke yi sai suka kuma ga wasu abubuwan sababbi su a zamanin su saboda wayannan wasu bidiyoyin da dan fodiyo yake faɗa tun zamanin sa ne dan fodiyo muna tsakanin mu da shi wajen shekara kusan 200 da wani abu to wasu waɗanda suka yi tsawon kwana su ne waɗanda zaka ji an faɗe su sai ka ji su har yanzu akwai wasu burkushin su wasu kuma ka ji dai babu irin wayancan exactly amma dai akwai makamanta makamantan su ina fata an gane to kaji wasu wai hafa'izu sana ita ma wata bid'a ce sai a tattare abubuwan a kiyaye abubuwan da za su faru a shekara sai a rubuce su a ƙarshen juma'a ta ramadan wala yace wannan bid'a ne makaruhiya wa fi umdatil murid sadiq wa qad ankara ibn al-hajj hafa'iz sana ibn al-hajj yayi inkarin hafa'iz sana allati yaktubunaha abu wato kiyaye abubuwan da za su faru a shekara wanda za ga ana rubuce su fi akhir jumu'atin a ƙarshen juma'a min ramadan ta ramadan wa balaga fiha ya kai matuƙa wajen zafafa magana da ƙarin bayani akan wannan gayatul mubalaga makurar kaiwa matuƙa wanta sara laha gairuhu kuma ya nemi wato wanin sama ya taimaka akan yakar irin wannan bidiyoyin wa min zalika yana daga cikin bidiyoyi ijtima'un nas taruwar mutane dandazon mutane li khatimil qur'an saboda katamar alqur'ani sauce alqur'ani fi lailati 70 fi lailati 27 a daren 27 min ramadan na ramadan kaji wata bid'a shi ma ran daren 27 ran da za a ce wa yau shine ran daren 27 za ka ga masallaci ya dinke tab maza da mata saboda ranar za a yi khatimar alqur'ani wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an malai yace wannan ita ma bid'a ce a bar haramta malamai sun ijma'i akan ta alama ya ataduhun nasu amma bisa ga yadda mutane suka saba fi zalika na hakan fi hadha zaman a wannan zamanin min ikhtilaqir rijali wan nisa na cakuduwar maza da mata yana daga cikin abin da yasa bid'a ta zama muharrama saboda cakuduwar maza da mata wata ɗiribi almutafahishi da karkada murya da raurawa da rangwada da murya fil qira'ati a cikin karatun alqur'ani din wal munaza'ati fiha ala wajhil mubaha da kuma musu da jayayya fiha a cikin irin wannan haduwar ala wajhil mubaha ta fuskar alfahari wallahi musallacin mu an fi cika sama da naku kuma limamin mu ya fi iya karatu kai kaji yadda muryarsa take kada ah wallahi tallahi to wannan yana daga ciki wa amma in khalajtima'uhum an kulli hadhihi almunkarat amma idan haduwar mutane ta kadaita daga dukkan waɗannan munkaran ya zama ba a cakuduwa maza da mata ya zama babu alfahari ya zama ana karatu a hankali babu raurawar da murya da kakkarya murya kamar waka duk waɗannan abubuwan kin ya zama babu su to fa huwa bid'atun makaruha to bid'a ta dan yi ta dan sassauto ta baro bid'a muharrama ta zama bid'a makaruha aw ja'iza ko kuma bid'a wanda take ja'iza wa fi sharhi al-mufida ya zo cikin littafin sharh al-mufida mala yake ta fal yahzar musulmi yayi taka tsantsan mimma ya fa'aluhu ba'dhum daga abinda wasu suke aikatawa fi lailati 27 a daren 27 na Ramadan wani abu ne wa huwa annahu yusalli bidari shine mutum sai ya salla a gidansa wan nisa'u khalfahu mata suna bayansa wadda mijinta ba zai iya ba sai ita ma sai ta fito sai a tare a gidan makwabta shi mijin wanda zai iya jan zai iya ja to sai mata su zo su taru ya ja su salla a gida al maharimu muharramansa wa gairuhunna da waɗanda ma ba muharramansa ba matan jama'a za a zo a cika gidan wa yusri'u ya dinga gudu yana sauri wajen karatu hatta ya qata kalimatil qur'an har ya dinga gutsutsura kalmomin alqur'ani wa mata khatama duk lokacin da ya zo hatama ya wato ya khattama ya sauka lajjan nisa'u khalfahu bizagharit sai matan da ke bayansa sai su kwantsama guda kaji fa ne zagarit kawai zai ana ana misali yana zuwa minal jinnati wanna sai ka ji gidan gaba ɗaya ya kaure da guda wayata na fasu ma a jarihi kuma yana rige-rige da tsere tare da makwabcinsa allazi ya fa'alu ka fi'ilihi wanda shi ma yana can yana aiki irin aikinsa li yahtima alqur'ana qablahu dan ya riga shi sauke alqur'ani wa yasbiquhu ya riga shi in ya san ba a gidansa kawai shi yana yi amma makocinsa na hannun hagu shi ma a gidansa ana can ana yi to za a ga kafa mai na ciban baki ba haka ake yi gudun ya da kanun wani a cikin karatun alkurani a guje ana ta karatu kar wancan ya riga shi sauka ba zancen nutsuwa ba maganar a hankali ba duk babu kawai so yake kar makocinsa ko ainihin na kusa da shi ya riga shi sauka la yura'i illa al-khatma ba abin da yake la'akari da shi sai sauka kawai shi saukewar yake bukata wa ma ma khatama bi tilka sur'a wal qalaq duk lokacin da ya sauke alqur'ani da irin wancan hanzarin da saurin wal qalaq da takurawa kai alladhi la yahduru ma'ahu fikrun wanda babu wani tunani da tadabburi da yake iya hararowa tare da shi lokacin da yake irin wannan karatun zagaradatin nisa'u kawai sai ka ji mata sun wato rangada guda shine zagaradatin nisa yana kaiwa minal jannati wannan sai ka ji mata sun rangada guda wa zahaba sai sallama sai tafiya saburin sa ya cika kenan ka ji wata irin bid'a wannan ita ma ina jin ko a kauyuka yanzu ba yi ko isa na gaya muku bidiyoyin ana kashe wasu ana sake kyankyashe sababbi wa hadal fi'ilu mala yace irin wannan aiki wal iyazu billah muna neman Allah ya tsare mu haramun haramun ne min wujuhin kathira ta fuskoki da yawa unzur kaifa harama nafsahu na farko ka duba yanda shi wannan limamin wannan mai karatun ya haramta wa kansa min al ajril azim na samun lada mai girma alladhi tultamasu wanda ake nema lailatul qadri li ajalihi wanda ake neman lailatul qadri saboda shi wanda saboda wannan daren a dace da lailatul qadr amma dai ya haramta wa kansa shi kawai babban burinsa ya sauke qur'ani ya riga makocinsa saukewa matan da ke bayansa an taru an yi dankam ya ji sun zabga guda kenan kawai ku kuma can ku ne kuma su neman lailatul qadr ku je ku ta neman lailatul qadr shi ne ba lailatul qadr yake nema ba sauke qur'ani yake bukata alladhi hiya khairun min alf shahr wannan irin wata mai daraja wannan irin dare mai tsada wanda Allah ta'ala ya ce ya fi ibadar wata dubu alheri waja'ala fi mawdi'i dhalika alkhair alazim amma ya musanya ya sanya a irin wannan wuri da ake neman alkhairi mai girma amma ya musanya wannan alkhairin da azzunuba zunubai wal athami da laifuffuka irin waɗannan wa na'udhu billahi min aljahl almuhlik li sahibi muna neman Allah ya tsare mu daga irin jahilcin da ke halakar da mai shi ba jahilci ba me zai sa mutum ya haka shi yasa hatta masallatan da suke dagewa sai sun sauke alkur'ani in dai ba za a yi karatu cikin nutsuwar da zai zamanto ana iya har akwai masallacin da in kaje wallahi ba ka ji abin da limamin yake faɗa ba kai ma duk da ba a sa ka ba karan bana da ka buɗe alkur'ani kana bin sa wallahi yafi karfin ka ba ka iya bin sa kana can kana duba duba dai kawai kai tun ya wuce ya wuce wannan shafin ya shiga shafin gaba su kansu ma mu sai wanda ya nutsu ko wanda ya san karatu sosai zai fahimci ina yake kaga a cikin karatu malaman tajwidi sun ce akwai at-tartil akwai at-tadwir akwai al-hadar amma ka'idar hadar sai hafizin alqur'ani sosai wanda ya lakanci alqur'ani ya iya shi shine yake hadar kuma shi ma suka ce hadar din nan yana iya halatta ma'a mura'atul ahkam tare da lura da la'akari da hukunce hukunci ba wani hanzari da zai sa ka ka dinga ɗauke gunna kana ɗauke hukunce-hukuncen izhari da idigami kana ɗauke madda saboda kawai kana sauri sai ka sauka ba daidai ba ne a masallaci za ga ana irin wannan in aka samu wani liman wanda kila liman biyu ne masu ja a ce in na jirgin dankaro ne jirgin dankaro sai kawai ya miƙe kafa sai a zauna shi wanda zai yi karatu tsakani da Allah ba almundana a ciki shi kuma yaka ja har an masuna wani hamuwa har wani zuga mm kaga da ya ji wannan wato yana hura lasibi ga zaka jance mm wato an san wannan dama yanzu ne yanzu nan zaka ji shi malam ya ya abin nan to kaga alhadar shine kusan karatu mafi sauri a ka'idar karatun a ka'idar malaman kira'a alhadar shine karatu wanda yake babu sama da hadar suka ce duk inda ake harka biyu harka hudu ko biyar kamar maddul ja'iz ka yi harka biyu ka wuce maddul ardi lissukun maimakon kai harka hudu ko shida kai harka biyu ka wuce saboda hadar amma gaba ɗaya wani za a gaba ruwansa da wannan kawai abin hadafinsa kawai so ake sai yin hizifi shida kullum saboda haka ba wai han nutsuwa ko bi a hankali a kawai duk kowane liman in ya zo in mutum ɗaya ne in mutum biyu ne in masu nawa ne kowa abin da yake hari izu shida to kaga ko da yake ba a yin irin wannan bida da muka karanta amma akwai makamanciyarta akwai masallacin da za a gansu suna wannan da aka kwana goma na ƙarshen nan su ake sai an sauke babu laifi babu laifi a yi sauka amma kar ya zamanto wannan saukar irin wadda mala yake karan yake bayani ne yanzu zamanto karatu ne an samu limamai masu nutsuwa ba masu hanzari ba wallahi za ka ji wani in ka bi shi sallah wallahi tallahi za ka ji kamar abun ba daɗin ji na farko in tilawa ce bata nuna ba ya ta tuncibe kuma yana ta wani hanzari na ba gaira ba dalili ka rasa inda za shi wani kuma saboda kankan ba ma ba ma haddaci ba ne ƙur'ani yake duba ma yake wannan gudun duk wannan kuskure ne ba daidai ba ne walau na ma hadal jahilu kaji ba mala ya ce da wannan jahilin zai kwanta ya baccinsa tilkan laila a wannan daren irin daren da ake neman lailatul qadar kana aslam wallahi da yafi kubuta wa ahsana lahu kuma da yafi masa kyau min hadhihi almuharramat sama da waɗannan haramun din da ya aikata wallahi da kai wannan masallacin wanda za a yi ta wannan gudun ba nutsuwa Allahu akbar sami Allahu liman masu kiba ba sa iya bin wannan limamin masu tsofaffi masu nauyin jiki ba sa iya bin wannan limamin ko kai wanda kake dan shafal shafal din wallahi kai da gaske nan da nan in gaya masu yaga an idar da sallah mala to da ka bi irin wannan gara kai sallar isha ɗinka ka samu guri ka kwanta kai ta baccinka gara kai wannan ka huta to shine mala yake cewa launa ma hadal jahil wannan jahilin wanda bai san waye Allah ba bautar Allah irin wannan yanayin ya ce to da ya kwanta ya yi baccinsa a wannan daren duk da cewa dare ne da ake neman lailatul qadar shi dai na farko ba lailatul qadarin ya samu ba ba kuma ita yake nema ba to da ya kwanta ya yi baccinsa da ya fi kyau kuma da sai ya fi kukuta walau faqahahu Allah da Allah ya fahimtar da shi la sallamun faridan da yayi sallarsa shi kadai ma bi waqarin wa khushu'in da nutsuwa da kuma khushu'i da Allah ya fahimtar da shi to da haka yi ya samu guri kawai ya sallasa shi kadai ba sai an bi shi ya ja mutane ba wa in uddilatil masajidu fiha ko da za a wofantar da masallatai fiha a cikin wannan daren to ya zauna in dai duk masallatan irin wannan sallah ake to gara kai sallah kai kadai shine uddilatil masajid a ce to ayin in ba a je masallacin ba ne tunda duk masallatan namu haka suke in an ce a zauna kowa ya sallata shi kadai a gida zai zama masallacin an bashi ba kowa to ko da za a bar masallaci ba kowa a wofantar da masallaci in dai limaman irin wannan ne kai sallaka a gida ya fi alheri a tsaya kai sallah raka a hudu ko raka a shida cikin nutsuwa ka dinga ji a jikinka lalle kai kama ka tabbatar da cewa ka bi Allah kuma ka dinga kyautata zato wannan ibadar da kai yanayin nutsuwarta kana kyautata wa Allah zato zai karba ya fi kyau wa yu'allimun nisa allati kuma da ya ilmantar da waɗannan matan allati adallahunna waɗanda ya batar da su bi zalalihi da batan nan nasa wa harramahunna kuma yazo su ma ba kaira ba dalili ya haramta musu bi hirmanihi saboda shi haramta wa kansa lada da yi fa yaqulu lahunna ina ma tara su ya ce musu tusalli kullu wahidatin bilhamdi wa sura kun ga ba lalle ba ne sai an sauke alkur'ani a cikin wannan darare guda goma kowace ɗaya ku ta je a cikin ɗakinta ta karanta fatiha ta kuma karanta sura kenan ta yi sallata a haka ina ma haka ya zauna ya ilmantar da mata maimakon ya tara mata ya dinga yi musu irin wannan sallar ina ma kawai ilmantar da su ya ce musu kowace ta tafi ɗakin mijinta ko ta je gida ta yi zamanta a gida lokaci dare ya yi ta tashi ta karanta fatiha ko kulhuwar lawuce ta yi ita ta iya fil lailatul mazkura a wannan dare da ake ambato daren lailatul qadar lailatul qadr din fa inna zalika yakfi in aka in suka yi haka ma ya wadatar musu to da haka ilmantar da mata da ya fa alkhairi to sallar da aka kaure da buda ma su ina matsayin sallar su ma shi ma limamin sallarsa ina matsayin taballanta na su masu buɗa to kuma za a ga haka ake wata za a ga ta bar gidanta ta tafi masallacin kuma za a ga dai ba a yi sallar ba ko kuma ba a samu ladan ba kuma an dawo gida to duk irin wannan garan mutum ya zaman sa a gida ya sallarsa kawai in ya zama masallacin sun zama irin waɗannan wa fil madkhal ya zo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wa yanbaghi lahu ya kamata ga musulmi an yaji ba. ya nisanci ma ahadathuhu abinda mutane suka kirkira min albida'i na bid'o'i fi qawaidihim wajen ka'idar su lil khatimi wai lalle sai an yi katama sai an sauke qur'ani ba sharadi bane shi yasa za ga yanzu akwai masallatan da da tarawih da tahajjud sauka za a yi guda daya ko dai tarawihin in kullun izu daya za a yi wayanda iya kwana 20 suke kaga iya kwana 20 hizbi 20 tahajjud kuma dama an san akan tsawaita sallah sai a yi hizbi 40 raka'a takwas duk ainihin wato raka'a rubu nusu shikenan sai ga an yi sallah a nitse kuma an samu abin da ake so na katima alkur'ani cikin nutsuwa amma ina amfanin baɗi bare ai ta gudu na ba gaira ba dalili ka rasa inda mutane za su ba sharaɗi bane sai an sauke in limamin ku ba ba hafizin qur'ani bane ya karanta abin da ya sauwaka mana amma kai ka ce wahayi aka saukar cewa in ramadan ya sauka kowane matsalaci sai sun yi katima akwai wanda katima biyu su yi katimar tarawihi su kuma katimar abin nan wanda za ka samu din akwai irin wannan nau'in na hanzari amma in za a yi sallar a nitse a yi karatun a bashi haƙƙinsa babu laifi tun da wata ne na alƙur'ani dan an yi katima a tarawihi an zo an sake yin katima a goman ƙarshe babu laifi amma da sharaɗin ya zamanto za a bawa alƙur'ani haƙƙinsa za a yi sallar nan cikin nutsuwa amma in har kokarin sai an sauke din zai bayu zuwa ga a dinga kakkare dokoki na sallah da kuma shi kansa karatun alkur'anin to gaskiyar magana ba daidai ba ne gara ku raba wannan shekarar ku yi hizifi talatin ko ashirin wata shekarar in ta zo ku yi hizifi ashirin wata shekarar in ta zo sai a ƙarasa a shekara uku kun yi katima kun sake zagayo ai karatu a hankali a nitse abin da ake so karɓa ku yi ku Allah ya yi muwafa ya muku muwafaka ya karɓa Allah ya sa ka sauke alkur'ani sau goma in Allah bai karawa mai amfanin saukar da kai na fata an gane to sai mala yake cewa lallai mutane wato su guji irin abin da aka kirkiro na bid'o'i na sanya wata ka'ida na katamar alkur'ani sauke alkur'ani fa yaquluna sai su dinga cewa fulanun yahtimu fi lailati kaza wa fulanun fi lailati kaza ai wane ai liman wane a ran kaza zai yi katima ran kaza zai sauki zai yi sauka wa fulanun fi lailati kaza wane kuma a dare a dare na kaza zai yi sauka fa arada zalika ba'dhum ala ba'dhin fayakunu zalika bainahum bin nauba sai ga wato fa'arada zalika ba'duhum sai wasu su dinga bujirar da wannan ala ba'din ga wasu a dinga gaya musu ai wani shi ranka za zai sauka wani a to kuma masallacin mu ranka za zai sauka fayakunu zalika bainahum bin naubati hatta sara zalika galiban min intisafi shahr ramadan ila akhir shahr fayakunu zalika bainahum bin nauba wani lokaci sai ga hakan ya kasance tsakaninsu bin nauba hadda niyaba wato na'ibantarwa in ma liman ya samu matsala ba zai samu zuwa ba dan dai kar wannan tsarin ya karye sai a sa wani na'i an fahimta hatta tsara galiban har ya zamanto mafi yawan lokuta ma minin tisafi shahar ramadan daga rabin watan ramadan tsakiyar ramadan ila akhir shahar zuwa karshen ramadan an yi sauka falyahdhar min dhalika fi nafsihi mala yace ya guji haka mutum musulmi ya guji wannan a karan kansa wa yanha gairahu kuma ya hana waninsa in ya ga yana yi an ha gabarin wannan bid'a id innahu lam yakun min fi'li man madha domin wannan baya cikin aikin magabata a ani muwa'adatahum fil khatmi fi ramadan ma'ana yin wa'adi to kai yaushe zaka yi sauka a to ni kuma ranka za to kaga yanda za a yi ka dan jira dan mu yi sauka rana kaza ko kuma ni zan ƙara yau maimakon hizifi kaza zan ƙara ninka shi zama hizifi kaza tunda na ka wuce ni dan mu yi sauka tare to shine sai malai yake cewa baya cikin aikin magabata muwa'adatahum yi wa junan su alƙawari fil khatimi wajen yin khatima fi ramadan a cikin watan ramadan wa amma an yakuna insanun yuridu an yahtima li nafsihi amma mutum shi karan kansa ya kudurce niyyar cewa yana so ya yi sauka shi a karan kansa fi ayi wakatin a kowane lokaci kana minas sana a shekara fa ya ji tamiyu ahaluhu iyalansa su taru lita ummuhumun rahama don rahama ta game su li'annar rahamata tanzilu domin rahamar Allah tana sauka inda katimil qur'anil karim lokacin sauke alqur'ani mai girma fa zalika jaizu wannan ya halatta amma ya zaman to ranar da za a yi hatima in ma ka yi wancan limamin ba zai hatawa ba sai ya sa wani ya na'ibantar da wani a masallacinsa sai ya zo nan inda za a yi hatima a nan zai salla a yi hatima da shi an fahimta amma mutum shi karan kansa yana karatunsa a hankali ko a sallah ko kuma haka yana buɗe ƙur'ani ba a sallah ba yana karantawa yana karantawa yau ya karanta hizifi kaza ya sa alama ya ajiye gobe ya karanta a ran da zai sauka ya kira matarsa da 'ya'yansa su zo su zauna ya ƙarasa don su samu albarkar karatun su yayi tawassuli da wannan karatun wajen nema musu gafara da saukar da albarka da rahama cikin gidan wannan babu komai an fahimta ya tara iyalansa don wannan rahamar ta saukar alkur'ani ta game su malam ya ce wannan babu laifi fahim kulta idan kai mai karatu ka tambaya ka ce hal yud'a ba da katimil qur'ani jaharan shin za a iya yin addu'a bayan an sauke alkur'ani a bayyane wannan su ya sma'una mutane suna ji aula ko kuma ba za a yi ba ko da kai kaɗai ne in kayi sauke alkur'ani to shin za ka zo ka dinga addu'a in iyalan naka su ma suna kusa za ka dinga yin addu'a ne suna ji ko kuma ba za ka bayyana ba ƙultu shehu usman dan fodiyo ce kala shekul jalil abul walid abubakar al-mashhur ad-dardushi rahimahullah yace a shekul jalil abul walid wanda ake wa alkunya da abul walid abubakar mai suna abubakar wanda ya fi shahara da addartushi rahimahullah ya ba da wannan amsa ya ce fal jawabu amsa an yi kala a ce in kana zalika ala wajihi salamati min al idan za a iya yin hakan ta fuskar ƙoƙarin kubucewa daga kuskure walam yakun illar rijal kuma ya zama ba kowa a gurin sai maza zalla awur rijal ko kuma da mazan wan nisa'u da mata munfaridina amma daban-daban ba'dhum an ba'dhin sashin su daga sashi yasma'una du'a suna jin addu'a fa hadhihi albid'atu allati kariha malik rahimahullah irin wannan ita ce bid'a da imam malik yace makaruhiya ce ko da an kiyaye ka'idar maza ne da mata amma maza suna nan mata suna can ko maza suna nan ƙasa mata suna sama an fahimta wa amma in kana alal wajhi alladhi yajri fi hadha zaman amma idan hakan ya kasance irin yanda yake gudana a wannan zamanin min ikhtilatir rijal wan nisa na cakuduwar maza da mata wa amsali zalika min al-fusuq da makamantan haka irin na fasikanci wal lagadi da kurakurai fama huwa min amalin nas wannan baya cikin aikin malamai magabata wa an ibn al-qasim an wato an karbo daga ibn al-qasim ɗaya ne daga cikin turakun malikiya ya ce su ila malik an tambayi imamuna malik an illazi ya kara'ul qur'an ga mutumin da ya karance alqur'ani fa yahtimuhu ya kuma sauke thumma yad'u sannan yazo yana addu'a qal imam malik ya ce ma samitu annahu yud'a ba'da khatmil qur'an wa ma huwa min amalin nas yace ma samitu ni dai a wajen malamai na ban ji ba annahu yud'a cewa mutum zai yi addu'a ba'da khatmil qur'an bayan ya sauke alqur'ani to kaga waccan magana ma na ka tara iyalanka kai waye waye duk bai taso ba kai kanka kawai in kai sauke alqur'ani sai dai in so kake kai tawassuli da wannan karatun wajen neman wata bukata a wajen Allah to kana iya tunda ibada ka gabatar kai tawassuli amma kaka dauka wata ka'ida ce ta in kai katman alqur'ani sai kai addu'a katumar alkur'ani ko karanci alkur'ani ibada ce mai zaman kanta ko baka ce Allah ya mun kaza ba lada ne mai dimbin yawa kaɗi ba amma babu laifi kuma kana da wata bukata a wajen Allah ka yi tawassuli ka yi kamun kafa da wannan karatun ka nemo Allah ya biya ma bukata amma kar ka ɗauka wata doka ce shar'antacciya daga Allah duk lokacin da ka sauke alkur'ani sai an yi addu'o'i mafhum shi yasa imam malik ya ce to ni dai ban ji ba daga wajen magabata na annahu yud'a cewa mutum zai yi addu'a ba'da khatmil qur'an bayan sauki alqur'ani wa ma huwa min amalin nas yace kai ba ma cikin aikin malamai magabata inda ko ya shahara abu aiki magabata suna yi zaka samu ai sun yi saukin alqur'ani kafin ka sauke su ma suna sauka alqur'ani kafin ka zo kana yin sauka alqur'ani ka taba tambayar ya suke yin saukar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauke alqur'ani ba adadi ka taba tambayan ya gama sauka me yake yi to wannan shi ya kamata amma kai kuma ka kago wani abu can dai karatun alkurani ibada ce ba wanda ya sai ce maka ba haka ba to amma kuma bayan ka gama ta sai sharadi ne sai ka yi addu'a to shine dan malam imam malik yake gaya ma cewa bai ji daga cikin magabata cewa suna yin haka ba wa fil madkhal wato wani lokaci za ka ga ita kanta malikiyar ashe sai ka ga ma wani lokaci yanzu wannan kaga ra'ayin imam malik ne an fahimta وفي المدخل يابو cikin littafin madkhal na ibn al-hajj qala malik imamu malik yace la ba'sa an yajtami al-qaum babu laifi mutane su hadu fil qira'ati wajen karatun al-qur'ani inda man yuqri'uhum ga wanda yake karantar da su al-qur'ani kamar masallacin nan ana karantar da al-qur'ani mutane su taru a gaban wanda yake karantar da su wannan babu laifi aw yaftahu ala kulli wahidin minhum fi ma yaqra ko kuma kila hafizai ne yana grooming ma'ana yana yi wa yana yana renan mahaddata masu hadda da aka duk kowanne ya zo ya dinga buɗo masa ko ya dinga karanto masa wani guri shi kaɗai ya ce tsora daga nan gurin bayan ya kai ya kai a ce tsaya shi ma wannan a kamo masa wani guri a ce tsora daga nan gurin ya ce babu laifi da haka ƙala ya ce wai kurahu du'a amma fa an karhanta yin addu'a ba da faragihin bayan sun gama ana gama sai ayi kafaratul majlis subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai kai malamin ka tashi dalibai kowa ya tashi wato ita kanta addu'an nan fa malam in fa baka kula ba wallahi la kai sai ita kanta addu'a fa ba fa a ko ina aka ce kai yanzu mun yi karatu mun gama mun karanta alqur'ani anan ko majalisi ne na alkur'ani mun gama na koya maku kun iya kun biya naji an yi gyare-gyare kawai sai a kiran sallah mu tashi ba za a zo sai dai in mun so mun biyo ta layin tawassuli to kuma wannan wani abu ne daban amma kar ka ɗauka shi kuma babin tawassuli kila wani abu ne wanda ba zai zama kullum ba zama kullum din shi zai sa wancan su ma su ga to ya nan ana yi can su ma ya su kama can su ma su ce ai to mun ga guri kaza ana yi sai ya ci gaba da yi kuma a rubuce babu shine shehu Usman dan Fodio yake cewa makaruhi ne yin addu'a bayan sun gama dan ka san wani guri ne da wani guri da wani guri shari'a ta bada dama a yi addu'a in an yi wata ibada wani guri ne da wani guri kuma ba a shar'anta yin addu'a ba gurin da shari'a ta bada dama ta ce in an gama ibada iri kaza a yi addu'a sai ka yi gurin da shari'a ba ta ce a yi addu'ar ba to sai ka bashi haka sai ka zauna lafiya amma kullum mu ya kamata shi yake damu kawai kai ka dinga ganin ya dace a yi a ce an yi kaza shari'an nan wahayi ne daga Allah da aka sai ka saurari mai wahayin ya ce a yi kaza ko bai ce ba in al'adu ne na yau da kullum wannan kuma ya dace a masallacin nan kamata a ce wannan kwan mun gai ba shi da haske sosai ya kamata a cire a zawo wannan sai a karɓi ra'ayinka amma yanzu alƙibla tana nan ka ce kai kana ganin a mai da ita nan wa zai saurare ka ina fata an fahimta sun maƙala ba da kalamin sannan imam malik bayan ya yi magana mai tsawo sai ya ce fa'iza ta ƙarrara haza a ɗan fodiyo kai a maganar ibn al-hajj ne mun shi ma ya nakalto daga imam malik to ibn al-hajj ke cewa fa'iza ta ƙarrara haza idan har haka ya tabbata min mazhabin imam malik a mazhabin imam malik rahimahullah in har ya tabbata in an yi karatun alkur'ani an gama ya ce makaruhi ne yin addu'a to fa'alam ka sani annal karahatal mazkura mahamulatun alal jahari wa raf'i sauti fi jama'ati ana iya ɗaukan ma'anarta ko ana iya fassara wannan karhancin da imam malik ya faɗa alal jahari akan bayyanawa wa raf'i sauti da kuma ɗaga murya fi jama'atin a cikin jama'a kenan in bayan an gama na ɗaga hannu na yi addu'a ta wancan shi ma ya addu'a sa wannan shi ya san me yake faɗa wa Allah an dai gama ya gama wata ibada ya gaba yayi tawassuli da wannan ibada da yayi addu'a yana da yana da dama wannan shi kuma ya gaba zai addu'a bai tashi ya tafi sa aga shikenan da haka kenan wancan karhancin kwata kwata bane mu zo mu mai da shi ka'ida duk lokacin da muka yi karatu sai mun yi addu'a to wannan shi ake magana amma bayan an yi gama karatu wani ya ga cewa to zama ne na ibada zaman karatun nan shi bari ya amfani da wannan damar ya roki Allah albarkar wannan zama da ya saurari karatu Allah ya biya mu bukata iri kaza domin zama sauraron karatun ibada ne wannan yana da damar ya haka amma za ga shi kadai yake addu'a sakila ba mu ji me yake cewa na fata an gane wa amma du'a'u fi sirri fa huwa ja'izun amma yin addu'a a asirce mutum ya yi shi shi kadai wannan ya halatta aw mandubun ko kuma mustahabbi ne bi hasabil hal gwargwadon irin halin da mutum yake ciki na buƙatar yin addu'ar ko kuma rashin buƙata wa ala hadha darajar salaf wal khalaf akan wannan fahimtar ne magabata suka tafi akai wal khalaf da waɗanda suka biyo bayan su radiyallahu anhum Allah ta'ala ya ƙara musu yarda to ga wata bid'ar sai mu tashi akan ta in za a yi katima alkur'ani kamar yadda ake yi a gadon aba'i sai a zo a kowa sai kawo ruwa a aji yau za a yi katima an fahimta yawa sai a kawo ruwa a ajiye wannan ruwan mai albarka to za mu ji shin yana halatta ran da za a yi katima alkur'ani wannan ya riko ruwa a jarka wannan ya riko a bokiti wannan ya riko a kofi wannan ya riko a zuwa ajiye a masallaci in an gama